أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jirgin godiyar muku Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin biyu ga ramadan hijira yau na da shekara 1443 daidai da uku kenan ga watan hudu miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin ramadan watan azumi watan alkur'ani watan da allah ta'ala yake kusanto da rahamarsa zuwa ga bayinsa allah ta'ala ya samu na ciki a jiya mana cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 33 yau za mu tashi aya mai namba ta 34 insha Allah wal inna ma harrama rabbil fawahisha na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qul inna ma harrama rabbil fawahish qul suka ce fi'il amr ne kaman Allah ta'ala iya yi wa manzon Allah duka iya bashi umarni ka fada musu su bayina dake bayan kasa al'ummarka gaba ɗaya ka fada musu sako daga Allah innama yanda al'amarin yake harrama rabbil fawahish ubangiji na ya ce a faɗa muku ya haramta muku alfasha alfasha haramun ce in ji Allah da nasin alƙur'ani malaman tafsiri suna fasar alfasha da alkaba'ir dukkan wani laifi da akwai hukuncinsa a shari'a kamar shan giya ko zina ko luwaɗi ko fashi da makami ko kidnapping duk suna cikin alfawa'ish haka waɗansu malaman suka ce laifin da akwai hukunci a kansa kamar ƙazafi akwai hukunci ga ƙazafi wanda shari'a ta ce a yi wa wanda yi wa mutum ƙazafin zina bulala tamanin to shi ma ƙazafi iya cikin fawahish da da ƙuntatawa mahaifa iya cikin fawahish da miji ya zalunci matarsa iya cikin fawahish da mata ta ci amanar mijinta iya cikin fawahish da shugaba ya zalunci al'ummarsa ya yi babakere cikin dukiyar al'umma kima iya cikin fawahish da karɓar cin hanci da rashawa iya cikin fawahish da cin riba a harkar kasuwanci iya cikin fawahish ai misali ya isa ko yawwa wannan duk misali ne na fawahish an bayyanta to Allah ta'ala ya ce alfawashi haramun ne duk laifi wanda yi kama da irin wannan to Allah ya nasanta cewa haramun ne aikata shi Allah yake cewa ma zahara min hawa ma badan alfawashi da ake yin sa a fili da kuma fawashi da ake yin sa a boye kamar zina a boye ake yi kamar sata wani lokacin a boye ake yin ta kamar cin shawa da hanci wani lokacin a boye wani lokacin a bayyane duk al'amarin da zai zama to a bayyane yake cikin kaba'ir iya amsa sunan fawahish duk al'amarin da zai amsa sunan kaba'ir ana yin su a ɓoyi shi ma fawashi ne ma zahara mina wa mababan wal isma ubangiji ya ce a ce muku sabon Allah haramun ne al isma shine al ma'asiya sabon Allah sabon Allah kalma ce umumiya dukkan wani abu da zaka aikata wanda ka san ba koyarwar addini ba ce ba mutunci ba ne ba tsarin musulmi ba ne iya cikin ma'asiya walbagai ubangiji ya ce a faɗa muku ya haramta zalunci albagayu a zulmu kenan a zalunci mutane don kafi ƙarfinsu ko kai kana da saidara a kansu bai gayyar haƙ dukkan wannan haramun ne a yi su ba da wani haƙƙi na shari'a ba wa an tushiriku billah Allah ya ce a faɗa muku shirka haramun ne karamarta da babbarta Allah ya haramta shirka malami na zulbihi sultana cikin abin da Allah ta'ala bai saukar da dalili ba wa an taqulu ala Allah kuma ka da fada game da Allah ma la ta'lamu cikin abin da ba ku da ilimi alqawlu ala Allah bila ilm shi ma Allah ta'ala ya ce haramu ne abin cewa nan ibn al-qayyim al-jawziya Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa Allah ya fara ambaton waɗannan laifuffukan ya fara da ƙanana sai ƙare da manya haka ibn al-qayyim al-jawzi ya faɗa a cikin maganganunsa kamar abin da zai ce al-fawahisha ma zahara min hawa ma batan shine matakin farko sannan sai al-isma sannan sai al-baqi sannan sai al-shirk sannan sai al-qawlu ala allahi bila ilm hawan hawa ne wani zunubin ya fi wani zunubin to amma dukkaninsu ƙur'ani ya ce haramu ne tun daga zunubin farko har zuwa zunubi na ƙarshe idan musulmi ya aikata wannan bayan ya ji saƙon allah a kunnansa to ya aikata haram kuma duk wanda ya aikata haram ya sani a matsayinsa na baligi to akwai ajiyayyen laifi a cikin kundin ayyukansa na shirin kamar da kanka kai wa kanka ajiyar shari a cikin akawun ɗinkan lahira wannan shi ne hukuncin haram ubangiji ya ce a faɗa muku wannan haram daga cikin malaman tafsiri suna cewa daga cikin abin da yake a masa sunan alfawahish akwai bayyana tsaraici jiya aya ta mana bagana cewa waɗansu daga cikin larabawa lokacin jahiliya suna ɗawafin ɗakin allah tsirara da kuma ainihin duk masu nuna tsiraicinsu da gangan su ma suna cikin alfawahish wakila huwa zina wa an su malaman sun ce zina ake nufi da alfawahish sirran hu alaniya ko a yi ta a ɓoye ko a yi ta a fili wakala alaihi salatu wassalam mazan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ahadun aghyaru min allah babu wanda ya kai allah kishi allah iya da kishi falizalika harrama alfawahish saboda ka sai haramta alfasha a wani hadisin manzon Allah yake cewa Allah iya da kishi ya ga mumini iya aikata haram Allah iya kishin wannan al-isma malaman tafsiri suka ce abinda Allah yake nufi da al-isma wal inna ma harrama rabbil fawahish ma zahara minha wa ma badana wal isma yani az-zamb wal ma'siyah shine aikin zunubi da aikin saban Allah yani al-ism wa qala al-hasan alhassan albasiri kenan Allah ta'ala ya masa rahama ya ce al'aismu alhamur abinda yake nufi da al'aismu shi ne giya duwanda yake shan giya to tabbas iya aikata al'aismu iya aikata zunubi kuma iya aikata saman Allah wani mawaƙi yana cewa sharabtul isma hatta zalla akali kaza ka al'aismu ta zahawa bil uquli yace ya sha al'aismu ya sha giya sai ya ba ta sunan al'isi hatta zalla akali hadda hankalinsu ya gushe ya ce haka nan giya take tafiye da hankulan al'umma to a takaice dai al'isim al'amur kamar yadda imam al-hassan al-basir ya fassara albagayu albagayu a zulmu kenan idan aka ce baga ya bagi ai zalama ya zulmu kenan albagayu ne a zulmu ubangiji ya haramta zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa az-zulmu zulmatun yawm al-qiyama hi zalunci duhu yake koma a ranar al-qiyama dukkan az-zalimi to idan al-qiyama ta yi bahi da haske a cikin duhu zai tashi kuma ya je ya fada cikin duhun wutar jahannama Allah ta'ala ya sani zalunci ba abin yi bane karamin sa da babba kuma hadarin zalunci shine duk tubanka da istighfarinka in dai zaluntar wani kai daga cikin bayin Allah to Allah ba zai yafe ma ba har sai mai haƙin ya yafe ma Allah iya gafara da yafiye akan zunubin da kai masa kai da shi amma duk zunubin da yake akwai haƙin dan adam a cikin zunubin to Allah ba ya yafe shi sai ka je ka ce ya yafe ma ko ka nemi afuwa sai ya ma afuwa amma zunubi kai da Allah ko ya kai daga nan zuwa sama idan ka tuba ka nemi Allah ya fi zai yafe ma amma zunubin da ka zalunci wani bawa to Allah baya yafe shi sai bawan ya yafe da kansa an fahimci wannan albakafi ne azul malami na zilbihi sultana cikin abin da babu dalilin aikata shi qur'ani bai faɗa ba sunna ba ta faɗa ba malamai ba su faɗa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah ta'ala ya haramta shirka wa an tushriku billah shirka babba da karama shirka ita ce laifin da Allah ta'ala ya ce duk wanda ya mutu yana yi to Allah ta'ala ya yi alkawarin ba zai gafarta masa ba kuma aljannan Allah haramun ce gari shi duk wanda ya mutu iya shirka aljannar Allah haramun ce ga mushriki da nassin alqur'ani kuma Allah ya nassanta cewa duk mutumin da ya mutu iya shirka Allah ba zai yafe masa ba wannan iya cikin haɗarin shirka ya yawa shirka na kuma ga tunan yanzu ta bazam ko'ina tsafi shirka ne rufa'ido shirka ne ƙulumboto da a juyi hankalin mutum iyayen mai koma gabas shirka ne da duk wani abu da za a yi wa ɗan adam ya fita daga tsarinsa na ɗabi'a shi ma shirka ne an fahimci wannan haka kawai za a jefa ma wani ya kyamaci wani za a jefa wani ya so wani duk wani iya cikin shirkul muhabba da shirkul adawa da shirkul bakta duk anwa'u shirk wannan iya cikin abin da Allah ta'ala ce haram musulmi kai da aikata wannan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ta'ala ya ce haramun ne ku faɗi magana game da Allah ba ku da ilimi ai Allah ya ce to ina dalili ina aya me zaka tabbatar da Allah ya ce ai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to kawo dalila ina ya faɗa da yawa al'umma bakin su iya su da baka suna faɗa da wannan magana malamai suna ce cin alqawlu ala Allah bila ilm magana game da Allah a rashin ilimi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce da shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين na'am فما منكم من أحد عنه حاجزين Allah ta laki cewa walau ta kawwala alaina da dai a ce a kaddare manzon Allah zai faɗi wata magana wanda ba mu muka turo shi ba amma malamai suna cewa alkitab lirrasul amma almuradu bihi ummatahu manzon Allah ake yi wa maganar kai tsaye amma waɗanda ake nufi da maganar al'umma su ce domin shi manzon Allah masumi ne Allah ya ba shi kariya gaba da bayansa sallallahu alaihi wasallama da zai kirkiri wata magana ya ce mu ne muka ce ba mu muka ce ba sai Allah ya ce la'akazna minhu bil yamin da sai mun damke shi da hannun dama sun malakata'ana min hulwati sannan mu daddatse mai jijiyoyinsa sannan Allah ya ce fa ma min kum babu ɗaya daga cikin ku sahabbai an uhajizi wanda zai zamto garkuwa ga manzon Allah ya hana Allah ya mai azaba sai Allah ya fara daga shugaba sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ba shi ba shine mai babi aula ka kiyaye jingina wa Allah magana ka kiyaye jingina wa manzan Allah magana in baka da ilimi manzan Allah ya nasanta hadisi cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa a maqadahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan manzan Allah ya ce nemi inda zai zauna cikin wutar jahannama inda burinka da manufarka ka dinga yi wa Allah ƙarya kana yi wa manzan Allah ƙarya don cimma manufarka ko don kare ra'ayinka ko don kare matafiyarka ko don son wani ko don ƙin wani ka dinga ƙirƙirar ƙarya kana jingina wa Allah da manzan Allah to hukuncinka hukunci ne mai aikata kaba'ir zuru kuma in baka tuba ka mutu akwai yiwuwar zaka ɗanɗano tar jahannam tunda ma'aikin Allah ya ce fale tabawwa maqa'adahu minan nari ya nemi gurbin zaman sa gidan wuta an riga an bashi fili a gidan sai ya nemi inda ya kamata ya tsugunna ya tsugunna yanzu kusan wannan gaba ta wannan aya abinda malamai suke cewa shi ne kusan bulaliya ce wanda suke kan malamai ko yan uwa ɗaliban ilimi ko iyaye malamai ko masu da'awa ko wanda Allah ta'ala ya tara musu al'umma Allah ya ba su ragamar al'umma game da addini dole a yi takaɓaɓan da wannan dole ne har in kana so ka wanye da Allah lafiya daga cikin irin wannan haɗarin ƙaulu alallahi bila ilmi akwai lokacin da sayyidina abu hurairah Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi iya tafiya a gare madina sai wani bawan Allah ya tare abu hurairah ya masa tambaya ya tambaye shi game da wani hukunci sai abu huraira radiyallahu anhu sai bewa wancan mutumin amsa idan ba shi amsa ashe amsar da sayyidina abu huraira ya ba shi ashe amsar ba haka take ba ya kuskure wajen ba shi amsa abu huraira ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wani bawan Allah ya mun tambaya amma ga amsar da na ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da abu huraira radiyallahu anhu halaka wa halakat ka halaka ka halakar da shi wannan amsa ba daidai bane sai na abu hurairah ya taho cikin kasuwa iyaye kuwa da bakinsa ina wanda na bashi fatawa ina wanda na bashi fatawa manzon Allah ya ce na halaka na halakar duk matsayin irin na abu hurairah radiyallahu anhu ya shigo cikin kasuwar Madina da bakinsa yake wannan sai da ya nemo wannan mutum ya ce manzon Allah ya ce fatawa da na baka ba haka bane abin da yake daidai shi ne wannan yanzu a cikin malamai akwai wanda zai yi fatawa jiya yau ta bayyana kuskure ce ya fito cikin al'umma ya ce kuskure ne iya da karanci a cikin al'umma iya da karanci kuma hakan ba matsayi zai rage ma ba hasali ma zai kara ma mutunci domin kai dan adam ne kai ba mala'ika ba ne ba wahayi yake ma ba ba wahayi yake ma ba amma cin amanar Allah ne da cin amanar al'umma ka ɗora su akan wani hukunci jiya yau kuma ya bayyana gare ka ba haka ba ne ba ka fito ka musu bayani ba in ba ka fito ka musu bayani ba duk wanda ya kan wani hukuncin ya aikata aiki da shi to zurbin iyakan ka zuwa alkiyama wannan haɗari ne musamman ga 'yan uwa masu da'awa hiyasa ahmad bin hanbal allah ta'ala ya ƙara masa rahama da yadda yake cewa babu abun da yake tsoro a fagen da'awa illa tambaya iya tsoron tambaya a cikin al'amarin da'awa ahmad bin hanbal wanda duk wanda dalibin ilimi ne ya san waye ahmad bin hanbal ya san matsayinsa ya san fikirarsa ya san basirarsa wanda yake ce masa imamu ahlus sunna wal jamaa Allah ya mai fikira ya bashi baiwa ya bashi tsantseni amma yake cewa tsoron fatawa yake yi don domin fatawa a addini to ka hau matsayin Allah da mazan Allah ne su ne masu shar'antawa su ne masu halattawa su ne masu haramtawa to idan an ma tambaya game da abu kaza halalle idan ka ce halalle kuma abun ba haka yake ba a shari'a to ka zama to Allah ta'ala ya faɗa kawarwa ne wannan shi ne haɗarin ba wajibi ne mita katsantsan al'umma babu abun da za su yi ba kai da su ka faɗa masu gaskiya wannan shi ne wajibin da ke kan kowane mai da'awa dama a yabe ka ko a ce ana san ka wani aika maka roda ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawan hali amma duda ka al'umma sun ce ba sa san sadon ya zo da'awa in sadaka ce in kyauta ce in girmama mutum ne in tawazi'u ne babu halin da bazan Allah baki bane a sama in dai hali ne na kwarai amma al'umma su dan tsana da kiyaye har korarsa suke da gari maka suratul anfal ta ba mu labari kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق
na'am وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Allah ta'ala ke cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq kamar yadda ubangijinka ya fidda kai daga garinka da gaskiya da umarnin Allah manzon Allah ya bar gari maka wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun amma waɗansu daga cikin sahabbai ba sa so ba sa son barin gari maka a lokacin a yi hijira a kuma wadini ba sa so amma domin umarnin Allah ne babu yadda za su haka suka amsa dole suka yi to wajibi ne yan uwa masu dawo ku gane wannan amana ce Allah ta'ala ya baku idan kun yi wa al'umma magana da za su ji daɗi kuma ba haka take a shari'a ba ku amsa tambaya a gaban Allah gobe alkiyama ku shirya amsa tambaya kuma ka ɗora mutum cikin hukuncin da ba haka ba ne duk abin da ya aikata to laifin iyakanka Allah ta ya tsare mu wa an ta ƙulu ala Allahi ma la ta'lamu wajibi ne al'umma su san irin abin da za su gina wa Allah imamu wakatil bin hayyan Allah ta'ala ya masa rama yace huwa amun fi tahrim al fi dini min ghairi yaqini wannan ayar umumi ya ce game da haramci na fadar magana game da addini cikin abin da baka da yaqini a kansa suratul isra'i Allah ta'ala yana cewa wala taqafu ma laysa laka bi'ilm ولا تقف ما ليس لك به علم na'am إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك na'am كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ta'ala ke cewa wala taqafu ma laysa laka bi'ilm kar ka tsaya kan abin da baka da ilimi a kansa Allah da kansa yake faɗa wannan dokar duk abin da baka da ilimi kansa to Allah ya ce kada ka nace kan cewa wannan al'amarin haka ne ka bari har sai yaqini ya tabbata gare ka kaga wannan aya duk da tana faɗar haramcin alƙawlu alallahi bila ilm kuma ta wani ɓangaren tana koya mana da mu'amala mu za ta yi kyau a yau ɗan adam zai naci a wani lokacin ma haddarin tsuwa a kan wani abu da yake zato haka ne ba shi tabbas haka ne kuma alhali wannan al'amarin ba haka yake ba al'amarin ba haka yake ba zato ne kawai kuma allah da kansa yana cewa inna zanna layi guni min haƙi shai'a shi fa zato baya amfanarwa game da gaskiya da komai manzan Allah ya ce a azannu akzabul hadith shi zato shine mafi ƙarya a cikin zance amma wani akan zato sai yi rantsuwa da alkur'ani sai yi rantsuwa da Allah sai ya dagi ya nace kuma har ya hukunta dan adam akan wannan amma duk ba zato ba wannan hadari ne iya cikin alqawlu ala lahi bila'il shi yasa duk abin da za ka yi shari'a ba ta aiki da waiwai ko jita-jita sai an samu reality kan abu tabbas da shaidu kuma shari'a duk da shaidu masu ta biya mutum hanzari ya abu ka za ya faru kuwa duk allah iya koya mana za mu gyara mu'amalanmu ne karka dinga dakon zunubin wani baka sani ba iya ta taɓar gaza amma kana ɗauka mai dako za a kai mai lahira domin irin mummunan zaton da kake masa wa an ta ƙulu alallahi ma la ta'lamu magana game da Allah babu ilimi haram masawa bakunan mulin zabi na'am ayata ga malam ولكل أمة أجل na'am فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة mm.
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Allah ta'ala ki cewa li kulli ummatin ajal kowace al'umma ajalin ta yana rubuce a kanta kowace al'umma kowane dan adam Allah ya rubuta masa ajalin sa iyana kullun yajri ila ajali musamma kowa iya gudanar da rayuwarsa zuwa ga wani ajali sananne a gun Allah in kuma wannan ajalin ya zo la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba za a gaggauta muku in bai zo ba a kai ku gun kuma Allah ba zai jirkinta muku in ajalin ya zo ba wannan shine ka'idar Allah zuwa ga halittunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam Nawawi Allah ta'ala ya kare da shi inna ahadakum yajma'a khalqahu fi badni ummihi dayan ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana hada halittarsa a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa sun mai kunu alaka ثم يكون مضغة ثم يرسل يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد manzon Allah ya ce ɗayan ku ana haɗa halittar cikin mahaifiyarsa ya yi kwana arba'in a matsayin ɗigon mani ya jirkice ya koma gudan jini kwana arba'in ya sake rikida ya koma tsoka kwana arba'in sannan sai Allah ya turo mala'ika iya ɗan kwana 120 a busa musu numfashi duk wannan hidimar Allah ne yake makana cikin mahaifiyarka sannan bayan wannan sai Allah ta'ala ya umarci wannan mala'ikan da ya busa marai ya ce ga bawa na nan ka rubuta masa ƙaddararsa a rayuwarsa guda hudu wanda bayan da za a iya fita daga cikinsu ba zai yi ba na farko bai katibi rizki duk abin da zai mallaka Allah ya ce mala'ika ka rubuta masa malamai suna cewa ya Allah ya fara gabatar da umarnin rubuta wa ɗan adam arzikinsa akan a rubuta masa ajalinsa an fahimci maganar sai malamai suke cewa Allah ya san ɗan adam mayan kuɗi ne an gane da kyau shi yasa aka fara rubuta ma kuɗin tako kafin a rubuta ma ajalinka a rubuta ma kuɗin duk abin da za ka samu sai da aka fara rubuta ma shi sannan aka rubuta ajalinka shekara nawa za ka yi a duniya sannan aka rubuta ma wani irin aiki za ka yi sannan aka rubuta ma da me za ka cika cikin mutanen kirki ko cikin mutanen banza wannan hadisin har in al'umma sun fahimce shi to zai sa al'umma mu zauna lafiya duk abin da za ka ga wane ya kare ma gaba wane ya hana ka sakewa wane ya zame ma matsala to wallahi rashin fahimtar wannan hadisin ne duk in ka ji dan adam iya kuka da irin wannan aiwa na kaza shine matsala ta ya shige gaba na kaza kaza kaza duk al'amari ne wanda ake sa kan duniya akan kudi kuma shi wannan arzikin Allah ta'ala ya riga ya rubuta kowa nasa kowa da nasa dama ba za ka ci nawa ba zan ci naka ba in ma kai ka bani Allah ne aiko ka bani ba a cikin rabanka ka bani ba a'a dama can Allah ya sa nawa ne Allah ya kadara ta hannunka zai biyo ya zo gura suratul ankabuti Allah yana cewa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum الله الذي خلقكم ثم رزقكم mm.
ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم Mm.
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء na'am سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ta lake cewa Allahu lazi ku Allah shi ne halice ku sun marazaka ku sannan kuma Allah shi ne yake muku arziki duk abin da ka mallaka daga Allah yake ina 'yan siyasa da za ce ai wane mu muka yi shi ba kuma ka suke fada ba wane ai mu muka yi shi mu muka gina shi to kana nema ka biwa kanka matsayin Allah kenan kai ba mamaki sila ne akwai yiwuwar ka zama sila amma baka isa kai wa ɗan adam wani abu ba yanda baka da hannu cikin halittarsa hakanan baka da hannu cikin duk matsayin da zai taka a duniya wallahi ko da kai ko ba kai zai yi in dai Allah ta'ala ya riga ya rubuta masa faɗar irin wannan maganganu to suna iya zama matsala ga imanin ɗan adam suna iya zama matsala akwai wata kisa da mun sha maimaita ta a wannan majalisi wata rana annabi Sulaiman alaihi salam suna hira da mala'ikan mutuwa suna tattaunawa da shi sai yake cewa da shi a dukkan ran da ka ɗauka rayukan da kake ɗauka wani ɗaukar rai ne fi baka tausayi kuma wani ɗaukar rai ne fi baka ban al'ajabi sai yake cewa ɗaukar ran da ya fi bani tausayi wata baiwar Allah ce a jeji naƙuda ta kamata ita kadai tana haihuwa sai Allah ya ce karɓaranta ita kadai a jeji ga ɗan da ransa amma uwar ta mutu ya ce in na tuna ɗaukar ran matan nan ina tausaya wani jaririn ya rayuwarsa za ta kasance ba mu sani ba sai ce kuma wani ɗaukar rai ne ba ka al'ajabi a duniya sai ce wani mai mulki ne Allah ta'ala ya tura ni ɗauki ransa iya da gate gate da jami'an tsaro sai ka haura gate saba'in ka je inda yake iya kan kujerar mulkinsa a zaune na je ta ɓangaren wannan na wuce masu sanda har aje kan masu bindiga har aje kan ah, intelligent duk na haura wannan gate ɗin na je na same shi a kan kujerar mulkin sa zaune ga fadawa ga security ga jami'an tsaro na ɗauki ransa ba su sani ba na mutum ya ce wannan iya banta ajabi duk gadin da ake masa da tsaron bai hana an ɗauki rayuwarsa ba sai annabi sulaiman yake cewa wannan yaron da ka ɗaura rayuwar mahaifiyarsa a jeji shi kaɗai shi Allah ya raya ya kai wannan matsayi shi Allah ya raya ya ba shi wannan matsayi har ya zama mai mulki buwayayyen mai mulki saboda ka rayuwa a hannun Allah take duk abin da Allah ya so ka zama wallahi za ka zama abin da Allah bai so ka zama ba za ka zama ba idan ka ɗau wannan a matsayin ƙa'idar rayuwar ka huta ba ka da wahan jini ba ka da damuwa ba za ka kwana ba kai bacci ba ba abin da ya dame ka saboda ka musan wannan ka'ida ce Allah ta'ala komai ya sanya masa ajali wali kulli ummatin ajal dukkan al'amari abun Allah rubucece ne li kulli ajalin kitab yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah ta'ala ya ce kowane ajali a rubuce ki agun Allah duk abin da zai faru a rubuce ki ba wani sabon abu agun Allah ita duniyar gaba ɗaya an yi programming ɗinta ne ba bi ne kamar haskawa ake yanzu dama ta tsarin iyana tsarin a tsare ki agun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah khalaqal maqadira qabla an yukhlaqa bi 40 am annabi adam alaihi salam yake cewa Allah sai da ya halicci kaddarar kowa da komai kafin a halicci annabi adamu sama da shekara arba'in duk abin da zai faru a duniya sai da allah ya tsara shi sannan aka halicci annabi adamu din ma sannan kuma aka yi zama to shi ne silar zuwa mu duniya gaba ɗaya saboda ka kwantar da hankalinka a rayuwar nan duk zafin neman ka ba zai sa ka samu rabon da ba naka ba duk kuma yadda ka kai in allah ya ce ka yi sai ka kai bayan da za a yi wali kulli ummatin ajal dukkan al'umma in ji allah tana da ajalinta dukkan al'amari abin Allah iya da rubutu iya da tsari ai karn wa jil dukkan karni dukkan jil al'umma daban-daban daban kowane akwai ajalinsa akwai irin tanadin da Allah ta'ala ya masa fa'iza ja a ajalu idan ajalin mutum ya zo ko ajalin al'umma ya zo shi ne miƙatuhumul muƙaddar lahu irin tsarin da Allah ya ƙaddara musu to la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba za a jirkinta ma ba don yawan ibadarka a ci aiwa ne mai yawan bauta ne yau kwanansa ya kare amma aka yi shi gobe Allah ba zai yi ba kuma duk sabanka a ce gobe za ka mutu a ce kai wani ya fiye sabo a karbaransa yau ba za a yi ba kowanne sai ya kai kan ajalin da Allah ya yanka masa wannan kwanakin da Allah ya sa aka rubuta ma tun kana dan kwana 120 sai ka cinye su kuma farko abin da yake karewa ga dan adam tafiya idan tafiya ta ƙare to za a ce wani iya nan fa sama da shekara ko ƙofar gida bai fito ba to Allah ya ƙaddar inda ƙafar ka za ta taka ta ƙare ba inda za ta ji daga nan sai abinci ko abin sha a ce wani aitin an fatin ana ba shi iya ce yanzu ba iya cin komai don abin da aka ba shi ma amawa yake yi to Allah ya ƙaddara abincin da ya tsara ma a duniya ya ƙare duk hikimar likita ba abin da zai ƙara shiga bakinka ko an ɓara an sa wala ba zai shiga ba domin rabon na kyar ga ya kare daga nan sai ruwa daga nan kuma abu na kare ne numfashi idan numfashi ya taso ya zo wuya to shi kenan kuma duk jiki zai fara saki kafa ta kare nan ko da an ɗauko an haɗa ba za su yi ba hannaye su zube ido ya fara kabewa to wallahi sta'akunu sa'atan wallahi stagrim daga nan Allah ta'ala zai ki cewa majinyatin masu zaman jinya za su yi waƙila man raƙ wa zanna an hau firak وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق Allah akbar إلى ربك يومئذ المساق Allah ta'ala ke cewa idan ajalin dan adam ya zo rai ya zo makoshi zai fita waɗanda suke zaune a gun majinyaci shaman rak ina mai ruƙiyya ina mai magani a kirawo likita ya zo jiki ya matsa wa zanna annahu alfirak zanna anan alyaqin take tabbatarwa shi majinyacin ya tabbatar a ranar ba zai kwana ba ya tabbatar ba zai kwana ba annahu alfirak sai ya rabu da wannan duniya sai ya rabu da ita wallahi duk abin da za a gayyato masa na likitoci da magani ya san a ranar ba zai yi wa kawai waltafati saƙo bai saƙ a lokacin ƙori zai haɗa da ƙori a ɗauko wannan ƙafa a haɗa ta da wannan a ɗaure hannu a haɗa shi a ɗaure waltafati saqu bi saq ila rabbika yawma idin lil masaq ranan baka da masauki sai gun Allah kuma Allah da yace ka bar kaza din nan ka bar haram ka bar rashawa ka bar zargi ka bar kaza to duk ka gama gudu to yau ka ga ga masa kuma ba yan fada ba yan karya kashi ba sai yan kayi ko ba a so wallahi ba sana kai kadai wala kada jitumuna furada kama kalakanakum awwala marra Allah ya ce kowa zai zo ya same ni shi kadai kamar yanda muka halice ku kadai yanda ka fado daga cikin mahaifiyar kai kadai ba yan rakiya to haka baka je gaban Allah kai kadai kowa ya shirya wallahi magana ba ta wasa bace Allah idan iya wannan maganar ba da wasa yake yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ɗan adam da ya mutu ya je gaban Allah to kafarsa ba ta iya zamewa a gaban Allah a ranar hisabi har sai Allah ya mai tambayoyi guda hudu sai an mai tambayoyi guda biyar hatta ya tsalahu an kamsi kuma all question ne za ka amsa ansa all question ne ba option a a dole sai ka amsa duk compulsory question ne na farko za a tambaye ka an hayati fi ma'afna Allah sai ya sa mala'ika ya tambaye ka rayuwarka ina ta kare rayuwarka da Allah ya baka numfashi ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka kaza ya baka kaza ina karar da rayuwarka a neman kudi ba addini a neman girma a neman matsayi a nan ta kare ko kuma kana kulawa da wajibin da Allah ya dora ma na salloli a jami'i da kiyaye haram da mutuntawa da girmamawa a wannan ta kare ko a wancan ta kare suka yi wa Allah bayani ranar kuma babu ƙarya daga nan Allah zai ce mala'iku su tambaye ka an shababati fi ma abla ƙuruciyarka da samartakarka aina ta kare aina ka tsuwa samartakarka da Allah ya baka lafiya da ƙarfi za ka iya kaɗawa ka tafi ko ina kake so ba jinya ba larura ba kaza to a ina ka tsufayo har gafarin gashi ya zuma sai ka yi Allah bayani daga nan an ilmihi fi ma suni efe ilimin da Allah ya baka bai ka aikata da shi ilimi na addini ko na sana'a in dai Allah ya baka wani ilimi to Allah sai ya tambaye ka me ka aiwatar da wannan ilimin daga nan sai a zo an malihi dukiyar da Allah ya baka ita dukiya tambaya biyu shi akanta fi maktasaba ta ina ta shigo wa fi ma amfaka kuma ta yi ta fita wannan tambayi guda biyar manzan Allah ce la ya zalo kadama abdin yau malakiyama hatta sa'alahu an kamsi wannan su ne guda biyar ɗan adam idan ya je gaban Allah ila rabbi ka yau mai izil masak to sai amma wannan tambayoyin kowa ya shirya da wannan tambayoyin wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun na'am ayatan gawala
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم na'am يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح na'am فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ta laki cewa ya bani Adam ya ku ‘ya'yan Adam, imma ya atiyan na kuma rusulun minku, imma nan suka ce fihi idigamun nun in a sharɗi ya ce, in ne sai aka yi idigamun nun filmim, imma in ɗin a sharɗi ya ce, in manzanni na suka zo muku, ai in ya ati kuma rusulun minkum. duk lokacin da manzanni na suka zo cikinku ya ƙusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na inji Allah saƙon da na ba su su karanta muku na dokoki da na dokokin aikatawa da na dokokin bari to Allah ya ce famani taƙa duk wanda ya kiyaye bayan manzanni sun faɗi saƙo daga Allah ka ji wannan saƙo ka kiyaye ka kiyaye fadawa shirka da bid'a da haram wa aslah kuma ka inganta aikinka aikinka kai dan Allah bariya ba neman girma dan Allah kai aikin to irin waɗannan Allah ta'ala ya ce a faɗa musu fala kawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro idan za su bar duniya afwan ba su da tsoro idan za su mutu gaban su Allah sai ya hasaka musu gaban su inda za su sauka a lahira sai Allah ya nuna musu ba su da tsoro inda za su je wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki kan abin da suka bari a baya ba wannan duka iya karkashin nagartar dan adam idan ka zama bawan Allah mutumin kirki to Allah zai tsare gabanka da bayanka Allah zai sa a haska ma rayuwarka ta lahira kuma Allah zai tabbatar da bayanka ba za ta rushe ba in dai mutumin kirki ne Allah ya karɓi rayuwarsa iya mai takawa iya mai inganta aiki iya mai imani to bayansa Allah sai ya tsare bayan sai Allah ya sanya masa albarka a bayan amma duk abin da za ka yi wa bayanka in dai baka ɗora su kan takawa ba da tsoron Allah ba to wannan bayan rushe shi ya ci annabi ibrahim alaihissalam ya yi wa 'ya'yan sosiya wa wasa biya ibrahim bane wa yaƙo ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون wasa biya ibrahim bane wa yaƙo annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yansa wasiya akan su tsaya akan tauhidi su tsaya akan bin allah da kiyaye dokokinsa hakanan annabi yaƙubu alaihi salam shi ma ya maimaita wannan wasiya kan 'ya'yansa ya banniya ya ku 'ya'yana inna la hastafa lakum ad-dina haqiqa Allah ya zabar muku addini wannan addinin da muke ka zababbe ne daga Allah muna cikin zababbun bayinsa fala tamutunna illa wa antum muslimun kar dayan ku ya yadda ya mutu face iya musulmi kar ka yadda ka mutu ka je wa Allah ba musulmi ba rayuwarka ta duniya ba ta yi amfani ba annabin Allah ne tara ya'yansa yake musu wannan wasiyar kai ya zaka taɓa yi wa 'ya'yanka wannan wasiyar wasiyar ka sai dai gona ta ta shan ɓangaren fa ku kiyaye da ita ko abu kazan nan fa ku kiyaye da shi ba kar ku yi zakaci ba to su managartan bayi wasiya suke musu game da addini su rike addini shine mutunci a duniya shine mutunci a lahira As- yan- a suratul kafi ta ba mu labari wani bawan Allah mutumin kirki ya faɗi ya mutu iya da yara ƙanana ba su kai shekarun balaga ba Allah da kansa ya ɓoye wa yaran dukiyar tasu domin ba su da hankalin da za a ba su dukiya ba mai amana da zai riƙe masu dukiya sai Allah ya sa aka binne dukiyar ta ƙi bayyana Allah da kansa ya gadin dukiyar sai da 'ya'yan su kai shekarun balaga Allah ya bayyana masu dukiyar iya cikin labarin da kadir yake biya wa annabi musa alaihi salam tafiyar da muka fara labarin ta aje kenan Allah ta'ala ke cewa ammal jidaru fa kan li gulamaini yatimin fil madina
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة mm.
وكان تحته كنز لهما na'am وكان أبوهما صالحا na'am فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك na'am وما فعلته عن أمري Allahu akbar ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا Allah ta'ala ke cewa kadir yake biya annabi Musa labari ammal jidaru kaga wani gari da muka je muka ce su sauke mu su bamu ruwa suka ki kuma nace ka zo mu tayar da wata katanga a garin ta fadi har ka ce lauci talatta khasta alaihi ajra ai da mun ne musu dan biyawo mana sun hana mu ruwa za mu musu aiki ai ba aikin manzon akan waye sai ce to ha za ka rago bai ne bai ne ana rabuwar mu ta zo da kai to abin da ya sa na ce mu ta da wannan ginin Allah ya ce ammal jidaru fakan li gulamai ne timai ne fil madina wa'ansu yara ne marayu ƙanana akwai dukiyarsu da mahaifinsu ya bari a ƙarƙashin wannan katangar to katangar za ta yi alamun faɗuwa sai Allah ya mun wahayi cewa mu tada katangar tunda yaran har a yanzu ba su kai shekarun balaga ba da muka tada katangar sai ta tsaya dukiyar ta ƙara zama a ɓoye ba za ta fito ba Allah yake imma Allah yake cewa fa kana aba wa gulamaina fil madinati wa kana ta kanzul lahuma karkashin wannan katangar dukiyar suna jambida karkasar amma Allah ya ce wa kana abuhuma saliha abin da yasa Allah ya boye musu dukiyar su baban su mutumin kirki ne shine maganar ba baban su mutumin kirki ne shine amsa tambayar shine surun ba dan sun fi kowa ba ba ƴaƴan wani masu matsayi bane babansu managarcin bawa ne sai Allah ta'ala yake kishin kar bayansa ta lalace Allah da kansa ya kula da bayan idan kana so bayanka ta yi albarka to kai da kanka fara gyara kanka tuku ka fara gyara kanka ka tsaya wajen gaskiya da amana da kiyaye haram da riko da addini al'umma ka so mafi yawa suna ma shaidar alkhairi to wannan ka fara yi wa bayanka ɗamara mai kyau wa kana abuhuma saliya fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma ubangijin ke zo sai yaran sun kai shekarun balaga wa yastakhrijja kanzahuma Allah ya bayyana musu dukiyar su dauka sai Allah ya ce rahmatan min rabbi wannan rahma ce daga Allah qadir yake cewa ma fa'altu an amri ba da ra'ayina na aikata wannan ba Allah ne ban doka na aikata zalika tawil ma lam tasdi alaihi sabara wannan shine irin abin da ka gaza kake neman fassararsa ta lokacin fassara bai ba kadir ke faɗa wa annabi Musa wannan a Imam al-Hasan Umar bin Abdul Aziz Allah ta'ala ya masa rahama wata rana dab da ajalin sa sai ainihin fadawa suka zo suna cewa a ranka dade excellency ai to abubuwa da sun fara tafiya rayuwa ta fara ja mu kuma mu ga wani abu da ka barwa bayan ka ba baka da SS a Abuja misali ko baka da wata katotuwar kaza a Lagos ba wani abin da ka bari kuma ga tafiya ta tuku tsarewa kuma ga yara kanana sai ki cewa wannan 'ya'yan nawa in har mutanen kirki ne Allah zai kishe su in kuma mutanen banza ne menene amfani da mu bar musu dukiya ta zamto sanadiyar sabon Allah gare su umar bin abdulaziz haka ba da wannan fatawar har yake cewa inna waliyallahu alladhi nazara alkitab
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين inna waliyallahu alladhi nazara alkitab majibincin al'amarin masu imani shine Allah wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin Allah shine mai jibintar al'amarin managartan bayi in dai kai mutumin kirki ne to Allah iya kishinka Allah kuma zai tsare bayanka ba zai bari bayanka ta zarta ba to Allah ta'ala ke cewa ya bani adama imma ya'tinakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati famani taqawa aslah duk wanda ya taqawa ma'ana ya bi dokokin Allah ya tsare wa aslah ya zama mutumin kirki to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da bakin ciki game da abin da suka bari a baya Allah zai tsare bayansu ba kuma da su ba fargaba da tsoro kan inda za su dosa lahiran Allah ta'ala ya aiko mala'iku Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tun a duniya Allah zai sa mala'iku su dinga musu albishir shi yasa za ga wani zai mutu amma amma murmushi yake mutuwa zai amma murmushi yake alamar fiskar sa akwai annashuwa mutumin kirki mala'iku suna cewa Allah ta kafu wala ta hazanu kar ku ji tsoro can din lafiya kalau bayan ku Allah zai kare wa abshiru suna musu albishir albishirun ku da aljanna kuna barin wannan gida aljanna Allah zai baku allati kuntum tu'adun wanda Allah ya muku tanadinta na hana awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah shine majibincin al'amarin ku a duniya da lahira haka mala'iku za su dinga faɗa wa mutumin kirki zai mutu har ma Allah Allah yake ya mutum ya tafi can ya bar wannan ƙasar mai kidnapping ko ba haka bane mai yawan tsadar abubuwa ka sai abu yau ka je gobe ya linka ya linka in ba wannan ƙasa ba yana ke wannan musiba ba tsari kowa abin da ya ga dama yake yi mutum ya kirkira abu ya zauna da kansa bayan da za a yi da shi in mutumin kirki ne Allah Allah yake hukai shi ga asiya matar fir'aun da fir'aun yake azabtar da ita yake wahalar da ita ta ce rabbi bini inda ka baitin fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin Allah gina min gida a aljanna Allah nuna min matsayina a aljanna dan Abbas yace Asiya bata mutu ba sai da Allah ya nuna mata gidanta a aljanna wa najjini min fir'auna wa amali Allah ka tseratar da ni daga sharrin fir'auna da aikinsa wa najjini min alqawmi zalimin mata ce ta taso a gidan fir'auna amma da yake mai addini ce mai takawa ce Allah ya bata aljanna Allah ba ruwansa da salafi shi ba ruwansa da san kai ba ruwansa Allah da kabilanci Allah baya kudin gora game da hukuncinsa kuma dan gidan annabi bai bi Allah ba Allah ya kai shi wuta wannan yi da hukuncin Allah ai ba Najeriyanci a lahira ba yasa wani malami yake cewa wallahi ya ga alama yan Najeriya sun fi kowa shan wahala a lahira domin mu ne ba mu san doka ba mu ne kuɗi shi ne kawai a ƙasan nan in kana da kuɗi ba abin da ba za a yi ma ba abin da baka cancanta ba ba za ka je gumba kuɗi sai kai ka ka kashe mutum ka wuce don kana da kuɗi ko da kai ba za a yi ba sai wannan ƙasa ta mu Allah ya kama na gyara to a lahira wallahi duk wanda bai je da alkhairi bayan da zai sa ba zai tsira ba na na manzon Allah yake faɗa na na Fatima radiyallahu anha yace ya Fatima binti Muhammad silini ma shi ta min mali duk abin da yake so ki tambaye ni in yana da shi zan baki amma inni la ugni anki min Allah shay'a idan mun je lahira ban isan tsare miki wani abun Allah ban isa ba ni ma tafiya na nake manzon Allah ya ce kuma duk wanda aikin sa ya ci da shi baya nasabar sa ba za ta kai shi gaba ba in dai aikin ka bai kai ka samu aljanna ba ko kai dan waye ba za ka samu aljanna ba an fahimci wannan saboda haka mu gyara rayuwar mu imani mu yi takawa ko mu roki Allah cikawa da imani Allah ta'ala ya taimake mu za mu samu matsaya na insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ainihin dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a a gare mu da ainihin mahaifanmu da kuma dukkan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya muna addu'an Allah ta'ala ya jikansu Allah ta'ala ya gafarta musu a irin wannan zama ba za mu manta da wasu bayin Allah ba da suka gabace mu irin su alkasin mai nama wanda ba ra'i yanzu muna tare da shi a irin wannan gurabin amma bana Allah ta'ala ya dauke shi Allah ya ji kansa ga irin su dattijo Allah ya Ahmad Haruna wanda shi ma masoyin mu ne masoyin wannan da'awar ne shi ma yanzu ba ma tare da shi Allah ta'ala ya ji kansa ya masa rahama da sauran dai dattawan mu da masu kishin tafiyar addini wanda muka rasa sa wannan gari Allah ta'ala ya gafarta musu da sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah ta'ala kuma mu ya sa rayuwar mu ta kare da imani Allah ta'ala ya ba mu tsaro a rayuwar mu da gidajen mu da masallatayyar mu da duk inda muke rayuwa Allah ka ba mu tsaro da kariya Allah ka mana ainihin mafita a wannan ƙasa duk abin da ya gagare mu ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala mun mai koshi gare ka Allah ta'ala kai mana maganin sa inda muka gaza Allah ta'ala ka tada mu a gunya Allah Allah ta'ala ka ba mu ikon zama lafiya da junan mu ka ba mu ikon kammalawa da wannan rayuwa lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته